إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة واندا كي انقول كركدا أبنن دمغرم جمهورية النجار يومنا الجمعة 27 ga wata na sha'aban hijira shekara bakwai, wanda ya daidai da uku ga wata na shidda shekara shidda. sha Allahu yau za mu ci gaba da tafsirin sotul ma'ida a sati da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha hudu ta wannan sura suratul ma'ida illa kahin muhara akwai cikin karatunmu na sati da ya gabata na yi kurin bayani da muka yi na annabi isa alaihi salam wannan bayani da ya gabata da shi da wannan mata ta wadda suke zamne a wuri guda ba nazara za mu ce wadda ta nema ya mata addu'a ya ce ba zai mata ba ba zai ɗauki ba gurasa ko burodin 'yan gida ya ba kare wanda dai bayan matsawa da ta matsa almajiran suka ce to ai idan 'yan gida sun ci burodi wa yake cin saura kare yake cin saura da haka dai ƙarshe annabi isa alaihi salam a yanda labarin ya zo a wannan sura ya mata addu'a to cewa mun kawo hujja da shi akan cewa annabi Isa kamar nasin Qur'ani ya kawo haka nasin littayin su ya kawo manzo ne zuwa ga bani Isra'il karara abin da yake a rubuce har a yanzu a wannan wuri ya ce shi manzo ne ba aiko shi zuwa kowa ba sai wa'annan yan tamakai na bani Isra'il to wannan dai da nayi bayani cewa cikin jan ne a kuskure ne ba cikin jan bane ba cikin mace ne cikin matta a shafi takinsa na sha biyar kuma wadda suke cewa aya ta 21 zuwa 28 ne kinan na ce jan amma cikin mace ne kinan cikin mata ne sai kinan sha Allah za mu tashi aya ta 15 tunan sura sha Allah alamar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير نعم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نعم إذا
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الله سبحانه وتعالى يا كرا cewa ya ahlul kitab in wannan kalma ta zo da yawa cikin alkur'ani Allah ya lokacin da yake magana ga yahudawa ko mutu banu isra'il ya musu wannan kira saboda ba dan komai ba saboda kawo hujja wannan da ake ma magana al'umma ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da littafi zuwa gare su amma suka ajiye littafin suke aiki da son zuciya sadin zai musamman kan musu kira da ya ahalar kitab kinan waɗanda sun san sare abin da yake faɗi kudin taurin kai ne cewa ya ahalar kitab qad ja'akum min allahi nurun wa qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran ma kuntum takfun wa ya'fu an katir ya ku alal kitab hakika manzanmu ya zo muku manzanmu ya zo kuma wannan manzan yubayinu lakum iya bayyana muku kasiran mimma kuntum tukufun min alkitab wa ya'fu an kasir iya bayyana muku abu da yawa wanda kuka boye a cikin littafin naku a littafin ku Allah ya tabbatar da bayanin kun san da shi kuna boyewa shi ba cikinku yake ba bai san ba abin da ke littayin ku amma iya hudin iya bayyanar da wasu ababe wanda akwai a wajen ku amma kun boye wa ya'fu an kathir duk da cewa iya rangon wasu abin bai ma ambato su abu da yawa iya ambata muku wasu dan yanke hujja wasu ma da koboyen ba tare ba da ya ambace su dan wata ba ta fa'ida a ciki kan wannan misali irin na maganar la'anta da Allah ya musu na asabu sabt irin mas'ala ta maganar eh maganar hukumcin zina a cikin su cewa jehewa ne har sun nema ya musu hukumci wasu sun yi zina a cikin su suka nema shi ya musu hukumci da abin da yake wurin shi suna tsammani bai san ba abin da yake wajen su ta tsammanin samun rangwame a wajen hukumci a wajen shi da suka zo ya ce ai ku ɗoko a taura man a karanta a muku hukumci da abin da ke littayin ku aka ɗauko a taura ana dibawa sai ɗaya a cikin sai ɗora hannun shi a wurin da yake da bayanin hukumcin jiwa a ruwaya ta abin islamu ne ya ce mashi ɗauki hannunka daga nan iya ɗaukewa sai ga abin da yake a taural yadda yake a ƙura'ani da annabi ya musu bayani na jehewa a cikin a tauran ma jehewa ne kaga sun ɓoye su yi wasa da hankalin mutane aka ta kuma abin haka yake a rubuce a hannunsu wannan shi ne kenan yanki hujja kenan haka suke to kenan wannan manzo ya zo iya bayyanar muku da dewa daga cikin abin da kuka ɓoye na littafin da aka aiko muku wa ya afu an kasir yana rango mai barin an mutu abu mai yawa ciki kad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin kuma lalle haske ya zo muku daga wajen Allah kuma ce da littayi bayyananne ko mai bayyanar da gaskiya nan maganar an kawo nurun an ka kitab na malamai su ce ana ana niyan muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ana niyan alqur'anin umar malamai ce nan ba wani matsala annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne ga duniya tabbas haka qur'ani haske ne na shari'a kuma ga kan ku fada kowanne kalmar na doka cewa haske ne daga wajen Allah yace ya hadi bi Allah man taba'a ridwana Allah subhanahu wata'ala yana shiryarwa da wannan alqur'anin iya shiryar da wanda yake bin mai neman yardar Allah mai bin abin da Allah ke so shine Allah ke shiryarwa ya sami shiriya ta alqur'ani iya shiryar da shi da subulus salam hanyoyi na aminci in wannan shine maganar hujjar cewa bin sunna bin addini yadda yake yadda Allah ke so ba na kai kake so ba aka ce man taba'a ridwana يهدي بالله سب- يهدي بالله به الله يهدي الله يهدي به الله من اتبع رضوانه الله هي شريعة وده وانا القرآن من اتبع رضوانه وانا بيردر الله wanda ke nan ba nashi bane ba da shi yake so ba abinda Allah so ke bi shine Allah ke shirya da subulus salam hanya ta aminci a tunanta sau hanya aminci hanya wadda babu kaya babu matsala kanta har zuwa gidan aljanna ta ce hanya lahiyayya amma duk wanda ba ita kawo ba akwai kwazabi akwai kaya akwai kulabe amma hanya mai lahiya abinda Allah yake so ka bi kada ka samun shiriya ta hakika ta alkur'ani wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma Allah subhanahu wataala yana hudda wa'inda suka yi imani ko suka bi wannan alqur'anin Allah na hudda su daga duhai duhai dan gargajiya shirka al'ada a duniya da yawan gaske ita ce zulumat mata ila nur zuwa ga haske na shari'a iya shi hudda su daga duhai na jahiliya zuwa ga haske kuma ta bi izinihi kuma wannan abin da uzinin Allah ne Allah shi ya ko da manzon ya mi umarni kuma ya kira zuwa ga wannan hanya wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da su masu imani masu bin wannan Qur'anin Allah yana shiryar da su zuwa ga hanya mai kakkatar har aljanna Allah kai mulaiya ci gaba لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا na'am
ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Allah subhanahu wa ta'ala na tabbatarwa na karbuwar da wannan magana laƙad duk kalamomi ne ga lamgaƙar tabbatar da haƙiƙantar da kahurci Allah ya tabbatar da kahurci suwa allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wa'inda suka ce Allah shi ne ainihin masihi isa ɗan maryam isa ɗan maryam shi ne allah ko ba wani allah ya shi wannan iya tabbatar da wannan aƙida tana nan a cikinsu ta tabbata a cikinsu kuma allah ya tabbatar da kahurcin mai wannan aƙida ɗan wa daga cikin haɗarin cikin abin da ke kahurtar da mutum kin kahurtar da kahurin da ya tabbata kahuri ne in waka ga ayi wai musulmi har komai wai a wani ya shi shi modere ne wai ba ka ce ba kisa kawuri to na kaji qur'ani shi qur'ani ne wadi sai da wasu karanta shi shi qur'anin da kuke a da'awa imani da shi Allah ya saukar da shi shi Allah shi ne ke wannan kalmomi laqad kafara alladhina qalu inna allaha wa rasuluhu maryam قالوا ان الله ثالث ثلاثه دون الا كوكب dan haka yan uwa kamar da a cikin wata muhadara da muka kan wannan mas'ala ta alwala wal bara abin da yake ka mushkila ga al'umma abin da yake kai imani shi na addini wani addinin ba kai ka tsara shi ba a kai ma bi ne kai Allah sabakar da shi ya ko da manzo ya mai dokoki wani dokokin ba wani bai yi su balle ya gyara su shi Allah yawan dokokin kace ka yarda ka imani da shi kirkurin naka bi ne ko ka shiga kauta ko ka shiga ka mai kauya gaba daya ko ka huta amma shi Allah ga yanda ya wuda kayan shi he da tabbatar da wani abin amma yau sai abin da ya ka mushkilar ganin wasu cikin malamai suna ga hikima ita kuma ba hikima bace ba wanda suke ci da addini na kirista da musulmi mace da addini suna yaudarar hukuma ko gwamnatocin duniya sauransu da cewa mu ne 'yan zaman lahiya eh wai me wai zaman lahiya kai kirista ne ko musulmi kai kirista ka zo ka shiga rediyo kana cewa duka addini ne duk addinin Allah ne ka je coci ka ce babu hanyar aljanna ya ta isa kana wancan me zai ma ji shi wancan da kaje coci kake magana can ka shiga rediyo talabijin ka ce duk addini ne ƴan uwanmu ne nan ka je ka ce a'a ba ƴan uwanku bane ga addinin Allah kai musulmi ka hudi ka karanta alqur'ani Allah ya ce wa'annan kahurai ne mai cewa al- isa Allah ko dan Allah kahuri ne ka shiga rediyo nan an baka kudi na furoje ka kawo da furoje ko shiga rediyo kuna da addini ne da addinin Allah ne ba kaga wannan shi ya kawo an aka samu matsala wa'annan malaman da ake ga malamai na alhali wallahi yan tallan yan ci da addini ne in za ka samu mushkila cikin al'umma sai ku kirawo su ba sa iya gaya ma mabiyinsu ya bi don sun san ba mutu dan dan neman kuɗi ne ɗan kwangila ne ƙungila ke yi don sun ji abin da yake hudi to yaushe kai ka zo ka raba ka harshe biyu kenan idan aka koma samun rikici wallahi ba sa iya kashe rikici da mabiyan sun san matsayinsu amma ku tsaya ku gama al'umma ku ga addinin Allah ga abin da yace wanda kawuri ne amma addinin mu ya mana yarin zamantakewa mu da kawure akwai kawure na amana amma yana kawuri ne ah akwai haƙƙi na zama da kawurai na in wani muyi bayani musulunci ya raba kawurai wajen gida uku akwai musta'man akwai mu'ahad akwai zimmi har akwai muharib na hudu wannan kowane musulunci sama shekara dubu ya zamantakewa da kowane kawuri al-musta'man wanda yake kawuri ne a cikin musulmi an ba shi dama an ba shi amana ya zamana ba a taɓa shi ba ta duke shi amma kai tsangwama addini kai ba ta addinin ya zamana a bashi kariya ba mai taba shi zai waya wata bukata ta kawo shi a bashi amana al-mu'ahad akwai zimmi zimmi a nan yake zama yau da kullum zaman duniya a zai ibada shi a bashi kariya amma shi ma kai ta musulunci akan dokoki ƙarƙashin tsarin musulunci haka akwai mu'ahad wanda ke kawuri ne a ƙasarsu yake mu da ƙasarsu suka kawure da musulmi ne amma wani ana iya bashi visa ya zo nan kan wata muhimma wani aiki ya zo ya koma wanda shi ne mu'ahad wanda yake almuharib shi abokin yaki kenan musulunci wanda ku gaya mutane gaskiyar magana wannan addinin kahurci ne kiristanci kahurci ne yahudanci kahurci ne sun qur'ani ce amma muna da alaka ta zamantakewa kyakkyawar zamantakewa dan al'umma musulmi al'umma kiristanci ko yahudanci ba su taba zama ba a lokacin da suke da daula suka ba musulmi damar addini suke so ina musulunci ba su mutum ya karanci tarihin musulunci kaga ba a yi wata daula ba ta yahudanci ko ta nasaranci wanda ba musulmi haƙƙin da musulmi suka ba yahudawa ko nasaru a cikin daularsu karanci ta da musulunci gani yadda bai da makadis da aka bude ta su waye ciki kiristoci na ciki wace yahudawa suna yawan duniya sun watsa ba su ma mazamni musulmi haƙƙocin da suka da aka iske umar ya hana yake sallah ma a ciki dan ka amshe ta ya ba su dama ya huta kowa ya sallah wannan haka ba mu yi wa musulmi gori na maganar shiga haƙi musulunci ya tsara komi kinan a hutu a gaya mutane ainihin magana gaskiyar magana wannan duk mai cewa isa allah ko dan allah ko allah uku nasin kura ce kawuri ne kawai da matsayin shi na kawuri haka canza mishi mun kawo ku nan bayanin yan uwa su yahudawan wanda suke yi magana a duniya su akan haka suke duk yanzu ke mu'amala ba yanzu aka yi wani taro da yahudawa da kiristoci kai an yi taro an ce ta addini baiwa bayan za ba yahudi ce maka kristanci addini ne ko musulunci bai wa wani duk zama suke nan opec ga mutukancin abin da ke nan opec kina yin mu'amala ta tattalin arziki da wane ne an ka taba ka magana addini ya kamata yanzu an yi mauje an ci gaba duniya ta ci gaba wannan kalmomi da kuke karanta da iyanku a cikin wajen ibadarku na kyamar kiristanci na bata isa ya kamata yanzu zamani ya nisa a ɗauke su suka ce ku tsaya ku tsaya lamarin mu'amala daban lamarin addini daban ka kashi nan amma shi musulmi shine wawa shi aka ce har ya ce duk addinin Allah ne to na kada Qur'ani na ga kowa a aje komai a wurin shi ko ga mutane gaskiya shine wata fitina ma in ta taso za ku iya magana ku kashe fitina Allah ce muke mu Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha al-masih ibn maryam haqiqa sun kafurta waɗanda suka ce masih dan maryam shine Allah qul ka gaya masu wannan magana kuma su wannan aqida faman yamliku min Allah shay'an in arada an yulika al-masih ibn maryam wa ummuhu kai ce mafi ar jami'a ma yace gaya musu masu wannan aqida yau idan Allah mai girma da buwaya ya so ya hallakar ya kashe isa ya kashe uwar isa kada duniya ma gaba daya in allah ya so ya hallakar da kowa waye ya mallaki wani abu wanda zai hana allah ya yi babu isa da ran shi an kashe babu shi da ran shi kashe ta aka yi a tarihi a shi ma an ride shi don su a ƙidatu ma an kashe shi to allah zai a kashe Allah zai baraka kashi da Allah yanwa Allah kiyaye a takaice kenan nan Allah ke cewa to tabbatar da cewa idan faman yamliku min Allah waye mallaki wani abu a wajen Allah in arad an yurka al-masih ibn maryam in yaso ya halaka da Isa dan Maryam ummu da uwanki wa man fil ardi jami'an da dukkan ma saman kasa gaba daya in Allah ne halakar da kowa da kowa waye ke iya hana ba mu iya hanawa kenan ba wani mai mulkin komi sai Allah isa bai mallaki komi ba shi ma bawa da kamar kowane bawa illa manzo ne na Allah yace walillahi mulku samawati wal ardi ma bainahuma yace gariya musu abin da ke tabbas na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan duk abin da ke cikin samai da kasai da abin da ke tsakanin su ko ma me yake nan gaba daya mulkin Allah ne shi mallaki kayan don haka ya khaliƙo ma ya sha Allah yana halittar abin da ya so shi ne ya so ya halici isa ba uba yadda ya halici adam ba uwa ba uba ya halici hawa daga jikin adam ya halici adam ba komi da ƙasa wannan shi ne Allah ke yin abin da ya so yake halittar abin da ya so ya isa ta wani hanya wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakken iko ne akan komai Allah ce gaba وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه wannan kalmomi ne da yahudawa da nasaru ke yi na cewa nanu abu na'ullahi wa habba'u mu ne ɗiyan Allah can a bakinsu ko mu ne masoya na Allah kawo me wannan magana domin da yahudawan da nasarawan dukansu suna cikin banu isra'ila dukansu ko ne wannan ana maga domin dukkan banu isra'ila haka ce aƙidarsu duk da anan bangaren addini ana ce yahudawa mabiya na musa alaihissalam nasarawa mabiyan isa alaihissalam to kowane bangaren ga abin da suke cewa su ne iyan allah masoya na allah kul sai allah subhanahu wa ta'ala ke ba manzon shi umarni ka gaya masu wannan maganar cewa su ɗiyan allah ne masoyan allah ne falima yu'azzibukum bi dhunubikum farbi azuku dammi dammi Allah ke muku azaba dalilin laifi in kuka yi laifi yake sabkar da azaba a halakar da ku dan su san sai azaba nawa kai a cikin su nawa kai halaka da azaba ke an har ku iyan Allah ne masoyan Allah ne ya za a yi muku azaba dan ku yin laifi wannan shine ibnu kasir na gata imamu shukani na ta imamu kurtubi suke kawo wata hikaya abin da tsakanin wani malami wani malami sufi na da shi da wani malami fiki wuke ce mai shin ka iya gaya min a cikin alkur'ani ka iya gamin inda Allah ya tabbatar bai azaba ga masoyin shi sai malamin ya kyale sai wannan sufi ya kame wannan aya da ita kawo hujja cewa kenan Allah bai wa masoyin shi azaba aina Allah kawo ture maganar su iya ne masoya na Allah Allah ce fadi man yu'azzibukum bi dhunubikum kenan an hadda masoyin shi ne dan me zai muku azaba shi ibn kasir ke cewa wannan magana ta wani malami tana da madogara hatta a cikin sunna da ka ruwaya wadda ina ga Imam Tirmidhi ta cikin wannan sai jami' abinda yake ruwayar Imam Ahmad da kawo cewa na kashin abin abin da zai iya cewa wallahi wallahi la yu'adhibu Allahu habibahu eh wallahi annabi da rasuwa dan nan wata mas'ala ce annabi sallallahu alaihi wasallam tana tahiyya wata mace dan ta ya bace tana nema tana nema tana nema can ta tsinka wani da akan hanya mutane suna wuce a dubu sai ta husu kudan wannan ta dungu me ta ka lalle san da da uwai shi yanzu kan su magana wanzu wannan za ta iya barin dan ta halaka inda zama a kansa da shi annabi kawai magana annabi ta wallahi na rantse da Allah Allah baya azabtar da masoyin shi kenan soyayya ta haka nan kiran banta san duk wani abu da suka ga danta to haka Allah annabi ya rantsuwa Allah baya azaba ga masoyin shi nasu ya tabbata to wannan malamai na cewa an an tabbatar da Allah bai azaba ga masoyin shi so nawa aka samu kuma bawa na kwarai da cikin jarrabawa har nasu ya tabbata ya cewa a hidu na tabbala a alambiya ko ba suke komai jarrabawa annabawa kinan ibtila'i ga bawa ba azaba ba ce bawa zai tsammanin ibtila'i azaba ce amma ba azaba ba ce ba mun ka misalin ibtila'in da annan Musa ya shiga a hannun Fir'aun ibtila'i da ibtila'in da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam mai bisan nan fitina ba fitina sakawa rijiya saidawa bawa bauta gidan sarki don ba ba mace ba amma me shirin wani abu ne aka mai a gaba inda ba haka ba za a zo da matsayin wani abu ne Allah shirya wanda zai zo wani mataki na kwaro na daraja iyakar daraja amma sai ya bi wannan matakaiya kina Allah jarrabawa ga bawa ba a zaba bace ba so da yawa jarraba da aka maka ita ce ma alkhairin amma kai din baka shi ba sai ka tare hankalinka shi ko akwai abin da Allah ya mata hanya ce sababi ne ake bi da kai dan ka je wata kololuwar daraja kamar da kama Musa alaihi salam ka cikin mulkin labarin Isa ko Musa ko Musa gashi a gidan Fir'aun ga duk abubuwan ga baba shi a shi duk wani shiri ne aka wa Musa da aka Yusuf alaihi salam kina haka kina Allah ba jarrabawa ba za bace ba ga mun kanta labar annabi ayyub alayhi salam da Allah mai jarrabawa da rashin lahiya da asarar iya asarar dukiya tsawon shekara 18 cikin bala'i amma Allah ya mai ka danye bashi wata daraja ta kodoluwa na jin sabira nimin adu bin inna awam Allah ya jaba ta mun same shi mai hakuri Allah ya beki ya bashi wata daraja ta musamman dalilin hakuri da ya kan musiba kuma Allah ya mai mai da abin da ya rasa na diyan da dukiya aka mai abin da ba wa kowa ba aka mai ruwan zinariya da ruwan azurfa to da ga don me farko ka jaraba ce amma wace mata amma da farko mutum da azaba ce kawai wannan bawa me ma me ma yawa Allah hakenan kenan Allah bai azabtar da masoyi shirin nan kenan Allah ke cewa falima yu'azzibukum ga musu in hadda abinda kuke da gaskiya ne dan me Allah ke muku azaba bi dhunubikum dalilin in kuka yi laifi muku azaba bal antum basharun mimman khalaq kai magana iyan Allah musulun Allah ku bar ta ba haka bane kurin ku basharun mimman khalaq ku ɗaya kuke da dukkan sauran mutane bukun mace kowa kuma mutane ne kamar kowa daga cikin inda Allah ya sauran halittu kuma haka ne bayin Allah kamar kowane al'umma ya ce don haka Allah subhanahu wata'ala ya kafiru liman ya sha wa yi azibu man ya sha Allah yana azabtar da wanda iya gafarta mu wanda yake so ba mai hana shi haka yi azabtar da wanda yake so ba mai hana shi abin da ya so ke yi walillahi mulku samawati wal ard na Allah ne mulkin samai da kase gaba daya na Allah ne kuma bainahuma da ma abin da kan sama kan halittu gaba daya mulkin Allah ne kuma wa ilayhi masir an kare ana so ba a so kan hanya ta koya ta banzan ake shi da ta gaba daya dai makoma tana ga Allah kowa zai koma ga Allah ci gaba na'am
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير نعم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل أنا الله سبحانه وتعالى yana kiran dai ahlal kitab wanda kuna da littayi ala saukan mu da littayi cewa qad ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku ana ni anan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya zo muku yubayyinu lakum ala fatarta min rusul iya muku bayani akan wata yankewa da aka samu ta manzanni nan shi ta fatara ko zamanin fatara wannan fatara nan malamai da abin tarihi ba aka samu bambanci kwarai wajen hakikantar da wannan magana don kayan musulunci ne ake wani tarihi kan masala wani sai shekara 500 da ɗari biyar da yaka ce da sattin wansu ka ɗari shidda wansu ɗari hudu na abu sai abin kira a bada magana mai kari matar imam bukhari ka ruwa ta salman na na kata da cewa shekara ɗari biyar da sattin shi da kula halin da an samu lokaci mai tsawon abin da lissayi lokaci mai tsawo shekara ɗari biyar zuwa ɗari shidda wanda wannan ba manzo wannan shi da nasarar wata yake cewa ina aulan nas ibn maryam la'ana sai bai ne bai nuna bi annabi ya ce wanda ya kusa kusa da ku ni ne kowa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam dan tsakanin da shi babu annabi ne ke tsakanin annabi da annabi babu annabi shi to wannan yawan masalar cewa fatara wasu na daukan cewa mutanen fatara gaba daya tun da isa alaihi salam zawa annabi sallallahu alaihi wasallama duka ba wanda zai shiga dukkan aljanna mana ba manzo kun yan aljanna ne amma wannan magana babu tabbas babu nasi sayi sayi sayi akan ta karara me yasa yawan mushkilar idan mutum ya karanci ya karanci sunna ya karanci irin abin da muke bayani game da waɗannan al'ummomi da aka yi domin annabi sallallahu alaihi yayi magana ga manya manya cikin qurayshawa wanda kahin a shi aka yi su suka ma mutu kahin a mai sako amma nan salama ya tabbatar da cewa 'yan wuta ne inda har mutanen fatara gaba ɗaya 'yan aljanna ne ya zai annabi kuma ruwayu ne ingantattu bukhari ko musulun da haka kenan shi ne haka kenan don mutanen maka mai mai mutanen maka mutanen maka aya ko manzo ai manzo ya zo annabi ta mana manzon Allah ne addinin annabi Ibrahim ake a makka su ne suka canza addinin da galgajiya da shirka suka rikita addinin na Allah kenan Allah addinin Allah iya nan ya aiko da wani manzo ya zo da addini su ne suka lalace suka rikitar dan a ce kullum Isa ta shike na tsari dan annabi ya ce an kada bautar Allah hujja bace ba kenan nan akwai sako a ga mutane kenan ga mutanen fatara ba kowa ba a ce kowa bane ba aljanna lalle a ce wanda ba su ji sadda da awar kai musu ba garin da babu da awar aka iya kawo nan hujja a kansu bu samu manzo ba amma inda yake da da'awa ta zo addini ya zo ku kuka rikita kuka jirkitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar dai da shiga wuta da dama daga cikin manya manya cikin qurayshawa ha kenan nan kurin fatara yankewa yanke yanke tsaidawa ba wani manzo an samu mutum ne tsawon shi kai shida babu wani annaba saman kasa Allah bai magana da bai sako ga kowa a saman kasa sai bayan ya zo ne aka mai sako kuma yake wa mutane bayani abinda Allah ke nahi da su yace an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir Allah ya kuda wannan manzo bayan yankewa dan kar ku samu hujja abun fadin cewa ai mu wani bai bishara kun sai ba mu labarin aljanna ya kwadaitar da mu ba mu samu mai kwadaitarwa ba da magalgadi kenan ba manzo ba mu san wani manzo ba haka kenan ba mu da laifin komi to Allah ya yanke wannan hujja ya aiko muku da manzo faqad ja'akum bashirun wa nadhir haqiqa mai gala- mai- mai- mai bisharar da galgadin ya zo muku kenan ba ku abun faɗi wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakken iko ne akan komi
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
na'am wa idh qala musa liqaumi nan Allah subhanahu wata'ala yana ba manzon shi ya mai tasliya mana ya kwantar mai da hankali ya tunatar mai da wani abu da ya wakana game da wa'annan al'umma ba kai ba farau ba annabin ma da suke tunkaho da shi ya sha wuyarsu sun ba shi wahala ka ambata musu lokacin da ka ambaci lokacin da Musa alaihi salam yake gaya mutanen shi ya qawmi zukuru ni'matallahi alaikum ya mutane na ku tuna ni'imar Allah da yayi a gare ku idza ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka ku tuna nan duk da kaje ba banu Isra'il irin da suka sha wahala a hannun Fir'aun gallazawa ta hannun Fir'aun bayan Allah ya hudo ku daga hannun Fir'aun ya sanya annabawa a cikin ku wa ja'ala fikum anbiya ya sanya annabawa a cikinku ya ce kuma wajen kuma duka ya sanya ku sarakuna ya ba ku mulki da kuna bayi kamar zaman bayi ana gaddada muku amma Allah ya ba ku mulki ya ba ku annabawa nan isa ga nan Musa alaihi salam iyaye jan hankalin al'ummar shi su tuna ni'imar Allah su yi godiya ga Allah bai kamata ba su ma Allah butulci kira iya tunatar musu da irin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala musu nan cewa ja'alukum muluka a ana nin sarakuna ko ku ce balmana cewa a nan mulukan ba ku sa ku mawadata ibnu kasir ya kawo wannan ruwa da labarai da masalu da ruwayoyi da suke tabbatar da ma'anar muluk iya ɗaukar ma'anar wadata ya kawo daga cikin wa misali wata ruwaya ta ɗaya cikin sahabbai abdullahi bin amr bin as ɗaya cikin muhajirai ce yake ce mishi alatana fatara muhajiri yanzu abdullahi mu ba ba mu da talaka muhajirai yake ce mishi ana yake ce mishi ala- eh, yake ce mishi eh, yake ce mishi alaka mar'atun ta'awi ilaiha yace na'am yace alaka maskanun taskunu qala na'am alfa anta min al-aghniya qala fa inna li khadiman fa anta min al-muluk ko ruwa ta tabbata ina kama mutum ga ruwai nan daya cikin muhajirai suna tattauna da abdullahi bin amur bin as kamar da imam musulmi ya tsoro waya sai ke ce mishi yanzu ba wani talakawan muhajirai sai abdullahi bin amur bin as ke ce mishi ba ka da mace daga ɗan ka kewaya da kake zuwa ka huta ta shi na da mace ya ce ba ka da gida da ɗan ka kewaya in za ka je ka kwanta a gidanka ba ba ka mallaki gida ba ya ce na mallaka ya ce hamma ina da bawa ya ce kai kana cikin muluku ma an tabi na muluku wani ya kanta da kuɗin rayuwar magabata eh, wadata kamar kamar annabi ke ba da labarin cewa laysa gina an kasa lakin gina gina nafs laysa gina an kasa al'arad lakin gina gina nafs wadata ba abu taran kaya bane ba wadata haƙiƙa nan wadata wadata zuci mutum Allah zai bashi abu mai yawa amma zuciya talaka ce zuciya talaka ce amma ga abin hannun shi amma ga mutum da ɗan kaɗan ya ce ya goji ma Allah la yi shiga da tarankin lashi lau ko kada mai damuwa kenan abun a zuciya yake yan uwa magabata wannan bayan da yake miki ya bar dama kenan su a wajen su ba tar duke bane ba iya magana kama da kim ce kama da gida naka yace hadda bawa ce kana cikin muluku ma kamar sarki ne ma kai misali sarki ne ma kai cikin wata ruwa wadda Imam Tirmidhi ya Imam Bukhari cikin Adab Mufrad ya zo da ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asabaha minkum mu'afa fi jasadihi aminan fi sirbihi fa inda qutu yawmi ka alama ita da hutun ya bi a zakiriha ma'anar ruwa da zai ga cewa duk wanda ya waye gari a cikinku iya lahiya gangan jiki lahiya maza Allah ta cewa wanda ya waye gari gangan jiki shi lafiya kuma gari lahiya kai lahiya gari lafiya kuma ka mallaki abincin wuni ka ji abin wa wanda annabi ce duk wanda ya waye gari duk wanda ya waye gari Allah garin Allah da ya waye a ran nan ga jikinka lafiya gari lafiya ka mallaki abincin ran nan yace kamar duniya gaba ɗaya an baka ita a hannunka ne ran nan ka mallaka dan adam tunanin gobe jibi in na yi iya in sun girma in na retret in na tsuha haya ta kai kaza gida kaza na yi wannan hidin kanta haka kana hura-hura tunanin rayuwa da bakanin ka bakin da abakanta kai zuba kanka wala shi ke ba mutum hada ƙara wahala tunani na gaba abin da ba'anin ka ba don ta inda kama da kyaran nan ka sha lafiya cuta duniya gaba da kaman gatan a hannunka ke wanda ka take rayuwa magabata haka ne sun haka suke rayuwa cikin sauki zuciyarsu a huce ba su da damuwa da mai akwai da mara akwai zuciya tas amma wallahi matuƙa mutum ba shi da wadatar zuciya wahala da wani kamar laka wallahi ba gani kuma a gaje kake a gaje kake kullum zuciya ka zuciya ka kamar kai talaka wata talaka ma hekala hayya ta zuwa ta jini ka hawa maka ko misali sa nan kenan daga cikin magana kenan Allah ya sanya ku annabawa ya ba ku wadata kuma cewa ma mulkin ma irin su annabi Dawud annabi mulki annabi Suleiman wannan annabawa Allah ba su mulki cikin banu Isra'il inda nan Musa ya musanatarwa a lokacin nan babu wani mulki sai ake fassara maganar Musa alaihi salam iya fadakar da su Allah ya sanya muku annabawa ya ba ku wadata dan sai kusa da a wancan zamanin Musa ketarwar shi daga daga Masar zawwa batul maqdis bai shiga ba ma ba sun mulki gari ma sun waye gari sun zamu gani a gaba sun raye cikin wani lokaci na tsimuwa kenan ba mulki ba irin mulki na da muke tsammani shi da malamai ke fassara wacce mas'ala da magana wadata sai ba su wadata ba sa noma ba sa kiwo Allah ke ba su abinci daga sama to zamu ga insha Allah kenan nan Musa alaihi salam iya tunatar da mutanen shi wa idza qala Musa liqaumi lokacin da Musa ke ce mutane bani Isra'il ya qaum ya mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tunna ni'imar Allah da ya a gare ku idza ja'ala fikum anbiya da lokacin da ya sanya annabawa a cikin ku wa ja'alakum muluka ya sanya ku mana masu mulki ko masu wadata wa atakum ma lam yu'ti ahad min al'alamin ya ba ku abin da bai ba kowa ba a cikin cikin duniyar bala a cikin zamanin ku an ce wannan tafsirin magana wata kyauta ce Allah musu tabbas abin da aka musu ba a ma kowa ba wannan gaskiya menene mas'alar manna wa salwa annan musa alaihissalam ya ƙetaro da banu isra'ila daga masar ya ƙetaro ya tsero allah ya tsiratar da shi ya huto ya bar masar ya ƙetaro teku allah subhanahu wata'ala ya musu umarnin shiga baitul maqdis kamar za mu gani a gaba wannan garin ba su shiga ba a cikin daji suke ba su da gari allah subhanahu wata'ala ya sabakar musu da abinci banna wa salwa tsuntsu a salwa kenan tsuntsaye ke kullun garin Allah in ya waye kun hanga kamar ɗaya shida su faɗo kun suna yawo suka faɗawa ka kama ka yanka tabus ba sa gudu kullun garin Allah waye kun tsaye su kun shu ya sabko ka kama ka yanka ga alman kamar zama ta darba ko mutum zumu zumuwa abin sha ne dai ga nama ka ci kuma ga darba wannan suna cikin haka ɗan gata suna cikin daji babu noma kiwo kuma ruwa dutse ne kurin gashi da ido goma sha biyu kurin kowata fami da idanta ga idan suwa ne ga na suwa ne da suka shi kowa da rashin ruwa kun ruwa wato tubus ba wahala ba ɗan take ba rijiya babu ka take ruwa kurin shi ake kuma yasa musu algamam ga zahin rana ba su da gida Allah sai musu gilikiti ke rihe musu hasken rana eh da rana ga rumuwa da musamman cikin kice mai ni'ima wannan sun kwaye kawo ya ka mana kasa kasalwa ya ka daga mam na malaman tarihi na kawowa to idan dare wai aka ce na aka aka fara ibn salam malaman malaman tarihi ke kawo cikin kisa cikin sira cewa idan dare yayi wannan kamamukin da yake karin da rana sai ya ba ta haske kuma da dare wannan kina Allah ya musu wata ni'ima da bai ma kowa ba magana kenan ya ba ku abin da bai ba kowa ba cikin bayin shi kina kamata ku yi godiya ga Allah ku zama ta ku ne a gaba wajen bin dokokin Allah shine godiya ga Allah bin dokar Allah shine Musa sarki Musa ke jan hankalin al'ummar shi kan wannan iya tuna musu irin wannan ni'imomi da Allah ya muku na annabta da wadata da ya ba ku abin da bai ba ba kowa cikin bayin shi ما الله تكبر يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نعم cikin kira ko jan hankali da nan Musa alaihissalam ke mutanen shi yace ya qaum udkhulu al-ardh al-muqaddasa allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin Musa alaihissalam bayan ya ketaro teku ya ketaro ruwa Allah subhanahu wata'ala ya halakar da fir'aun yanzu Allah subhanahu wata'ala ya musu umarnin shiga baitul maqdis asalin inda babansu ko kakansu annabi yaqub ya taso ya tahi masar wajen dan shi annabin Allah Yusuf alayhi salam a lokacin nan annabi yaqub ne kadai da yan gidan shi kadai suka bar wannan garin suka tahi masar ka kuma ce a wannan lokacin akwai gari akwai al'umma ai a kasar ba su kada ba ka ce gidan nan hadin da makar misali ko ta kawai wani gari dai ai a gari ne guda sai wata fami sai wasu gida wani fami wani mutum mai iyali sai dan shi ya samu wani hali a wani gari sai ya ɗauki ɗan gidan shi ya ƙaura misali daga nan da magaran ya koma najeriya irin da ake nan ake samun 'yan nijar asalin Nijar ya samu wani gwamna ko minista a Najeriya kamar da ake samun 'yan Najeriya asalin Najeriya wani ban mukami a Nijar yau da mun san su ko ina akwai don kowa san ji wanda sa'ayi matsala kana ana samu a nan ana samu a can na sanin guda ne ta ɗan wani kenan misali daga nan da magaran sai wani ya samu mukami a Najeriya sai ya ɗauki 'yan gidan gaba suka koma Najeriya suka zamana a Najeriya akan wani nasu da ya samu makami to shekaru ne masu yawa aka yi kayan wani shekarun kayan musa alaihissalam ya zo kenan ka hainan an jima shekaru ɗaruruwa kannan wannan famin sun yi albarka sun yawa a cikin wannan ƙasa ta masar haka ne aka yi fir'auna da ya zo tun da ya san asalinsu an san tarihinsu kuma duk abin da aka so a wancan zamanin ma daban suke da mutanen masar kibdawa su a lokacin da ma suna da aƙidar bautar allah ba sai da musu bauta gumaka ba sa bin addinin mutanen kibdawa suna nan a ware kan addininsu na kakanninsu na addinin Allah illa yan kuɗaɗe suka tare shi kenan to wannan gida su ne kenan yanzu da suka taso Allah musu umarni Allah ya ku annabi Musa alaihi salam Allah ya halakar da Fir'auna wanda ya gada musu ya hudo su daga cikin mulkin Fir'auna sun tsallako za ka yanzu su koma wannan garin kina a wannan zamani su ne suke tare da annabin Allah kina Allah ba ruwan Allah da kawure ko asalin ka kanka kawuri ne wannan mutanen garin tun da kawure ne sai Allah umarnin Musa alaihi salam da shi da banu Isra'il su je su kama wannan gari dan a tsaye da shari'ar Allah ai bauta mu Allah yanda Allah ke so shine hikimar aka aiko da Musa su je su kama wannan gari dan suna tare da shi ke tare da sakon Allah shi ne ya ce ya ƙaum ya mutane na kudukul arzul mukaddasa ku shiga ƙasa mai tsarki nan bai tabbata kenan ku shiga wannan gari mai tsarki Allah ya umarnin da haka allati kataballahu lakum wanda ita ce Allah ya rubuta ku zamana a ciki shine garin zaman wanda Allah ya hukumta ku zamana a ciki yace wala tartaddu ala adbarikum ya muskashe kar ku yarda ku koma baya ku koma kan ku kuma ka wuce din nan lalaci ne kin bin wannan umarni na Allah na shiga wannan gari domin ya ce fatankalibu khasirin idan kuwa kuka ki shiga za ku taɓe za ku waye gari ku koma kuna taɓaɓɓu masu kasara don haka ƙaru nan bayan duk wannan bayanin da musa da ta musu ya ja hankalinsu ya ƙare ƙalu ya musa suka ce ya musa inna fiha qauman jabbari wannan gari da kake cewa mu shiga mu kama shi nan za mu zamna a ciki akwai mutane masu bala'i yan bala'i masu ƙarfi mabannata mana masu ƙarfi nan me ya kawo wannan magana kenan can cikin bakara ne can bayan an bayani na asalin maganar Musa alaihi salam za mu bayyana gaban insha Allah Allah mai umarni ya tura ‘yan leƙen asiri kamar za mu gani a gaba sun je sun ga su je su yi leƙen asirin wannan garin da suka dawo ne suka ba su labarin ƙarihin waɗannan mutane da kirinsu sai suka tsorata da duk da cewa kamar ibn kasir haka irin su imamu qurtubi irin su imamu shukani sun kawo wasu ruwayoyi da suka shahara a bakin mutane a wajen masu tamsiri masu tamsiri tamsiri tamsiri masu kawo abin suka dama yace suna kawo wata kissa ta cewa ai da Musa ya tura wa'annan yan aike guda goma sha biyu sun je wani a cikin mutanen garin ya zo garkai shi iya tsira itacen garka iya tsira in ya isko daya a cikin sai ya kama ya sashi hannun rigar shi inda yake sa iya itace haka yake sa kamar kama kamar kama da mangoro sai sa ka a cikin hannun riga wai manya ne jibga jibga wai sama wai mutum a wajen su kamar wai kamar mangoro ne sai ka sa cikin cikin aljihu wa haka suka sa cikin aljihu iya sa ɗaya ɗaya ta sha biyun wai da suka sa duk ɗaya ake sha biyu a cikin a cikin hannun a cikin aljihu sai da ya ƙare ya je gaban sarkin su ya zulo su ga zo ya zulo su a gaban sarki wai a hannun aljihuwa wai zulo su wai wani abu zai gani za su kai wannan ina mu ina su ina yakin kuma a cikin garin a ko iwaja wai bane ibn kasir ya kawo ita abin ya shahara na hudun su wai iwaja shine wanda ya rayu da annabi nuhu alaihi salam wai iya da tsawon metar 300 iya da matsayin zirai 300 da na sama shine da aka ruwan tufana wai shi ruwa bai halaka da shi ba haka wai shi ne yake dauko kihi a cikin ruwa ya dagawa matar shi a rana kihin ya gasa a zafin rana duwannan duwannan taɗinna ce taɗinna ce ta tasha taɗinna ce kuna kaka ce maka maka ɗaukaka ta gargajiya taɗinna ce cikin kwashe-kwashe na bin usula dai ko dimijin ko dimijin wa'azi a daji dimin zuwa wajen tafsir malamai a daji don abiya shi su wa yake gasa yake gasa mata kihi su dan wala idan kihi ya gashe hannun shi wa an ta da hannu amma wai ake ta cikin da wai aka tsare ruwan dufana a tsare ta ce mai kasa umarcin da kake wadda kala mara halin mata wai ɗan gudun mata dole ta so shine na ibn kasir ke cewa wani maganganun abin da yake tabbatar da ƙaryarsu na ɗaya ruwa ta inganta a cikin sayar bukari haka cikin sayar musulun a nan sallar salam iya bayanin cewa allah subhanahu wata'ala ya halicci adam a tsawon zira'i sattin wannan ruwa abu khali ko aka amsu sai musulun ya ce allah mai gina da buwa ya halicci adam ya halicci adam a zira'i sattin ya ce tun daga nan halitta tana ragewa har ya zuwa yadda muka samu kanmu a yanzu ta wannan ruwa ya kira ke taimaka sun ta kenan ƙarya ce babu wani mutum da ya kai zirai ɗari uku sama kuma abin bai kama hankali wai har a kirkin mai kasa kisoshin wai idan ya tuko yin jama'a i waja kun yi mutu tsari kun ya kashe mutane da wutsari ki iya sama eh ya mutu ruwan wutsari ya mutu an bari da wutsari ya kashe ku abin kisa nuna gaskiya ce dole kwashe-kwashe ne kurin su je banu isra'il sun je sun kan mutane ne masu kari masu shiri zamanannu suka tsorata suka yi tawaye ga umarnin Allah subhanahu wata'ala na shiga wannan gari a yaki suka ce ya Musa inna fiha qauman jabarin ya Musa wannan garin da kake mu shiga a ciki akwai mutane masu tsananin kari wa inna lan nadkhulha hatta yakhruju minha Musa mu ba yanda za a yi mu shiga wannan garin sai in sun huta mutaka suna ciki ba mu ba shiga yace hatta yakhruju minha sai in sun huta fa'in ya karju mina fa'in na dakhilun in har suka huta mu za mu shiga in wayo shi za a yi su huta da kansu in wannan shi da za mu je a tattalin insha Allah Allah kai mu insha Allah za mu dasa bayanin mu ga yanda wannan al'umma matsorata na bani Isra'il daga nan halin tsoron ya tabbata a yili na matsorata ne kuma suna tawaye game da umarnin Allah musa alisalam ya mutu duk bayan da ta gane su suka ce a kun su ba za ta shiga ba insha Allah Allah kai musatun sama insha Allah kai azumi insha Allah za mu fara tafsiri ran talata mai zuwa insha Allah bayan la'asar kada hudu da rabi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته